aiki mafi muhimmanci aikin hajji shine wannan tsayuwa ta arafa da ake tara ga wata alhajju arafa wa huna kama tashufun nihayatu arafat ga alama nan yanzu daga wannan rufan mun fita daga arafa mun kama hanyar muzdalifa wannan tariqul mushat wato hanyar masu tafiya da kafa zuwa muzdalifa dama mai aikin haji idan aka cinye wunin arafa tara ga wata a nan da zarar rana ta faɗi za a fita da kafa wasu a motoci sai a kama hanyar tafiya muzdalifa shine inda ake kwana kenan wannan hanyar wannan jan hanyar da muke gani ana ce mata tariqul mushat wato pedestrian hanyar masu tafiya da kafa galibin mutane da kafa da suke tafiya a muzdalifa anan ake so mai aikin haji ya kwana ya kare daransa ko mun kankantar lokaci da ya samu a wajen ba laifi insha Allah musamman ga tsofaffi masu shekaru da masu rauni da yara da mata babu laifi don ba su kwana gaba ɗaya ba amma duk mai karfi ana so ya zama ya kwana gaba gida a wajen waje ne wanda fili ne na Allah ba gini ba ne ba gidaje ba ne a nan ake so mutum ya kwana saboda kowa ya san cewa a gaban Allah madaukakin sarki to kai ba kowa ba ne bawa ne kawai kar mu manta cewa dukkan mutanen da suka zo arafa din nan za su taho ne da kaya ihrami irin wanda muka yi umara da shi babu mai wando babu mai riga babu mai kwalliya kowa duka iri ɗaya bayan Allah kamar taron tashin alkiyama haka mutane za su tsaya babu abin da suke banda kiran Allah da neman falalarsa da neman gafararsa kuma duk wanda ya samu halin yin arafa to Allah madaukakin sarki ya gafarta mai zunubansa kamar ran da aka haife shi hasali ma malamai suna cewa yana daga cikin wato ɗebewa albarka mutum ya yi arafa sannan ya fara tunani ko shakkar anya an gafata mai ita kanta wannan shakka ko tunanin kama ba a gafata mai ba to alamar tsiya ce gare shi Allah ka tsare mu daga tsiya a wannan wuraren duka haka za a yi ta wuce su kan hanya zuwa musdalifa wanda daga nan kuma za a ci gaba da yin ayyuka na aikin haji kun ga hanyar nan wancan jan hanya shine dariqul mushat za ga an yi wurare na kama ruwa an yi wurare na shan ruwa an yi kuma da abubuwan da suke ba da sanyi suna feso ruwa ga sanan wasu sanduna haka masu masu ɗan ƙananan bakuna nan sprinklers ga wasu ɗan ƙananan abubuwa nan kuma farare za ku gan su guda shida shida a wuri guda waɗannan kuma duka kawo nan famfo ne masu masu famfo ruwa mai sanyi ga kuma banɗaki na waɗannan gine-ginen da suke gefe duka banɗakunai ne inda mutane za su za su iya kama ruwa ko su biya bukatu su haka wannan hanyar har da ta nan wannan ta hanyar duka nan ake bi shi ake ce mazari ko nishaɗi ranar za ka ga ta cika da mutane ba masa kasance wannan kuma da muke bi shine hanyar mota galibi masu bin motoci su ne dattawa da masu shekaru da waɗanda suka gaji da mata da sauran waɗanda suke masu rauni amma masu ƙarfi yawanci waccan hanyar suke bi za a buɗe ta a yi tafiya yanzu muna kan hanyar zuwa musdalifa kenan insha Allah wuri na biyu wato bayan an tashi daga arafa za a tafi musdalifa inda ake yin kwana idan an kwana a musdalifa da zaran asubahi ta yi sai a tafi da ake ce mishi almash'arul haram za mu gan shi inda ake tsayawa a yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a wannan wajen ya yi addu'a ya yi addu'a har sai da gari ya waye daga nan kuma sai ya gangara zuwa mina domin yin jifa a jamra babba da kuma yin yanka daga nan kuma ya gangara zuwa ifada wato ya je dawafi kenan a makka daga nan zuwa makka inda ake dawafi wajen kilomita goma sha uku tafiya ce da kafa ake yin ta sannan a je a yi dawafi a yi sa'ayi kamar yadda muka yi a umara sannan kuma wajibi ne mutum ya dawo ya kwana a mina kai ya bari rana ta faɗi yana cikin garin makka idan rana ta faɗi mutum a cikin garin makka sai ya yi yanka sun haka za ka ga alhazai suna suna iya yin su ga cewa sun dawo mina akwai kuma wanda suke yan gayu ba sa damuwa sai su tsaya su yankan kawai a wasu amma dai ba shi ne ya dace ba a nan za ga mutane sun fita daga ayyukan su gaba daya wasu su bata wasu su rasa inda za su je wasu in suna da wani karamin rashin lafiya nan da nan sai ya tashi saboda wahala wato ibada aikin hajji jama'a akwai wahala shi sa take da lada mai yawa هنا مزدلفة خلاص
أيها المعتمرون الكرام كما تحدث الدكتور أمين وأطار بارك الله فيكم أنتم الآن في طريقكم من عرفات إلى مزدلفة ومن طريق من عرفات إلى مزدلفة نمر بعين زبيدة نعم وزبيدة هذه هي امرأة هارون الرشيد في القرن العباسي وهي من شأت هذه وهي من أنشأت هذه العين لكي لكي تروها هذه العين الآن تأتي تأتي على اليمين هذه آثار عين زبيدة على وجه.
العشرين هذه الآن على اليمين هذه آثار عين زبيدة كما إيه.
تشاهدون هذه الآثار ولا كتنقل ما من زالت باقية إلى هذا اليوم ولا هذه كتنقل.
الآثار هي آثار عين زبيدة وزبيدة هذه هي امرأة هارون الرشيد أنشأت هذه هذه الآباء في سقيا الحجاج وما زال ينتفع بها إلى يومنا هذا فلها فلها أجر عظيم ولها عظيم الأجر في سقيا المياه وهذه وضعتها سدود لحفظ المياه من- آه، لحفظ مياه الأودية والأمطار هذه كما ترون آثار عين زبيدة الله
وما زالت الآثار ممتدة كما تشاهدون الآن هذه الآثار ما زالت ممتدة هي آثار عين سويدة وأنتم الآن في الطريق من عرفات من عرفات إلى مزدلفة وهذا طريق آه، الحافلات والسيارات وفي مقابله طريق المشاة ونحن الآن على بعد نحن الآن على بعد واحد كيلو متر على الوصول إلى مزدلفة وأربعة كيلو متر للوصول إلى منى وثمانية كيلو متر إلى الوصول إلى الجمرات كما تشاهدون هذه اللوحة تظهر أمامكم في تعريفات كيلو مترات للوصول إلى مزدلفة
a wannan wuri da aka ambata da muka wuce da ake cewa ayin zubaida a, kun ga ga kuma hanyar jirgin kasa nan na gefen hagu hanyar jirgin kasa a ayin zubaida wata mata ce matan sarkin musulmi haruna rashid na taba yin wata lacca a kai ina ga zan muku sharin din ta gaskiya saboda mun wuce wurin eh bidayatu muzdalifa ga wani alama nan bidayatu muzdalifa wata mata ce da ta yi wani abin kirki da ake labarin shi a duniya ita ce zubaida zan ba ku labarin ta daga baya tunda an wuce wurin zan muku sharin wani bi wani wani wani karatu da tabayi a kansa yana da matukar ban sha'awa nan muzdalifa muna muzdalifa bidayatu ah, inda ake kwana din duka wa- wannan shi ɗarikul mushad da suke isowa kun gan shi ta wancan siririn hanya Eh, idan ah, ma- ma- masu tahowa sun taho za su iso wannan wuraren shine ɗarikul mushad gashi na a gefen mu na dama eh dan kirin din da kwarai hanyar nan siririya ah, hanya ce da aka yi musu na tafiya da kafa Ah, mun shigo musdalifa inda duk inda Na'am, wannan shine masallacin mash'arul haram inda na gaya muku da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga yana ta daman mu annabi yana tsayawa a nan ya ta'addu'a ya ta'addu'a ya dade yana addu'a in ya baro muzdalifa har sai ya ga rana ta fito kun gan shi nan mash'arul haram shine wazkurullah inda al-mash'aril haram wannan wurin shine ake ambatan Allah madaukakin sarki Qurayshawa sun kasance ba sa fitowa nan shine sai annabi shi ya fito dama da ya aikin haji sun ce bari mu ga ina zai tsaya sai suka ga ya tsaya anan yayi ta addu'a to daga nan ya zama sunna tsayawa a wannan wurin ai ta addu'a ba ci ba gani al-mash'arul haram kenan to yanzu dukkanin ah, hanya ce zuwa Mina Jamarat Ah, za ku hangi ko da ke za mu zo wajen ga yi can wani kamar belaye haka da wannan ne Jamarat
أيها المعتبرون الكرام أنتم الآن في مشعر مزدلفة ومن مزدلفة متجهين إلى منى في هذا الوادي يسمى بوادي محسن مم.
هذه حصلت فيه قصة عظيمة وما زالت تقرأ وتذكر في القرآن الكريم هذا الوادي المحسن حصل فيه جد النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد المطلب عندما أتى إبرة الحبشي وأراد أن يه- أن يهدم الكعبة فالتقيا هنا وسمي وادي محسر لأن فيه امرأة حسرت فيه ولذلك سمي بوادي محسر فالتقى جد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبرى الحبشي أنا رب هذه الإبل أي أنا صاحب هذه الإبل وللبيت رب يحميه فأبى آه، إبرة الحبشي أن يرجع فأرسل الله سبحانه وتعالى طير الأبابيل وكما تقرأون في القرآن ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم وأرسل عليهم أيوة ترميهم بحجارة من سجين فجعلهم كعصف مأكول وقد حج النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع ومر من هذا المكان فأسرع فيه أمم.
لأن هذا مكان عذاب فيتم للحاج إذا أتى هذا المكان أن يسرع فيه وقد كانت وقد كانت حادثة آه، وقد كانت آه، حادثة هذه وقد كانت هذه الحادثة أي حادثة الفيل قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولد في أبدا.
عام الفيل في- في- ففي هذه القصة حصلت وفي هذا الوادي حصلت هذه القصة كما ترون الآن أنتم الآن على مشارف منى وترون القيام على يمينكم من المشارف
Ah, Malam ya ba mu labarin wadi muhassir inda aka jefe wannan wan- wannan ah, mai sunanta ah, giwa ko nan kuma shine wannan sune wurin kwana alhazai kwana biyu uku da ake yi a Mina a gefen mu na hagu ga tashin jirgin kasa nan ga masu amfani da jirgin kasa nan kuma ɗakuna ne wuraren kwanan alhazai wanda za su kwana goma da sha ɗaya da sha biyu ga wata ko kuma ce sha ɗaya da sha biyu ga wata inda ake kwana ah, za ka ga himomin gari gari anguwa anguwa ƙasa ƙasa haka aka tsara su to anan ne mutane suke bata mutum ya rasa inda zai shiga inda ya gane tunda duka ɗakuna ne iri ɗaya dubbai Eh, wannan gadar da ke sama mu kuma hanyar jirgin ƙasa ne a tariqul qatar ne qatarul mashayir al muqaddasa خلاص خلاص آه، يا علي، إلا وقت هنا م- آه، مجرد تبصر طيب أنتم الآن أيها المعتذرون الكرام أيها المعتذرون الكرام نرجى الانتباه أنتم الآن سوف ترون المكان الذي نزل الكبش فيه لسيدنا إبراهيم عليه السلام سوف يظهر على يساركم هنا ونرجو منكم وفديناه بذبح عظيم وفديناه بذبح عظيم فنرجو منكم الانتباه ومشاهدة هذا المكان سوف نريكم إياه ونمر على عجل ونرجو منكم الانتباه لمشاهدة هذا المكان وهذا المكان في أصح الروايات هو المكان الذي نزل فيه الكبش لسيدنا إبراهيم عليه السلام وفديناه بذبح عظيم ربنا لسيدنا عليه يا اخي سيدنا اسماعيل عليه السلام ففي هذا المكان نزل الكبش سيدنا ابراهيم عليه السلام نرجو منكم الانتباه ومشاهده هذا المكان عيانا شكرا
mun gane abin da yake fara ko kissar afwan kissar rago da aka sauka annabi Ibrahim aka fanshi ɗansa Ismail za a nuna mana daidai inda aka sauka malaiku suka kawo ragon nan shine wa fadainahu bi dhibhin azim kun ga wani alama ga yi can a saman dutse kuna ganin alama wani wani dan daki gashi can wata ya hasumiya a saman dutse to daidai eh, to daidai nan wajen shi ne inda aka saukar da ragon da aka fara yin laye da shi wa tarakna alaihi fil akhir gashi nan mai magana magana mana ka gan shi yawa kai kai kai zuwa da su eh kamar irin dan ɗakin da ake na na na kan a ce na na sau'ama ta ta wani abiran kamar wani zahidi haka yana yana ibada kun eh, kun san wurin jifan shaidan din kuma shine inda suka yi ta bayayya tsakanin annabi Ibrahim da matarsa da shaidan yana so ya zuga su kada su yanka dan su da Allah ya ce eh, eh, inni ara fil manami anni abbaruka fanzur ma za tara to shine wurin jamarat kaga yanzu wani ya zo aikin haji so da dama bai ma san wannan ma'alumar ba sai rama ka lura ba jamarat su ne muke fuskanta gaba kaɗan yanzu الشيطان كان يتمثل نعم كان يقاتل سيدنا ابراهيم نعم.
كلما دبر ذهب لمكان إيه.
الشيطان يتمثل له أيها المعتبرون الكرام أنتم الآن وصلتم إلى عرب إلى منى إلى منى.
أنتم الآن داخل منى كما تشاهدون هذه الخيام منى على يمينكم وهذه محطة القطار وهذه أنتم الآن داخل مشعر منى سوف نمر بمنى على مسجد الخير مسجد سوف نمر بمنى على مسجد الخير سوف نمر بمنى على مسجد الخيف ومسجد الخيف يقال أنه صلى فيه سبعون نبي ومن ضمنهم سيدنا موسى وسيدنا عيسى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه صلوات الله عليه أجمعين صلوا في هذا المكان في مسجد الخيف أنتم الآن ترون منارات مسجد الخيف ومن خلف مسجد الخيف تظهر الجمرات jamarat a muna fuskantar jamarat ne wato wurin jifan shedan da ake faɗa da hausa ga masallacin da ake cewa masjidul khaif inda annabawa saba'in sun taɓa yin sallah ciki akwai musa alaihi salam akwai harun alaihi salam akwai kuma manzo allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma hasumiyoyin da muke gani na kusa da masallacin ga sanan kamar wani hotel haka to su ne jamara din wacce mai wani abu kamar gidan ruwa na saman da shine ita ce ita ce alkubra ce da ake ci ranar farko ga su nan guda uku kun gani kun ga wani waje mai mai wani cycle din nan sauransu to wannan su ne jamarat su ne wurin jifan shaidan guda uku na hagu na da ƙarshe na hagu shine aljamarar kubra ita ce babba wanda ake jifan ta ita kaɗai ranar sallah ranar goma ga wata sannan washe gari kuma da washe garin washe gari a jefe su duka guda uku dama mutum ya tsinto duwatsu tun daga muzdalifa ake tsintan duwatsu a tsarin da aka yi inda ake shiga daban da inda ake fita kuma shi ma an mushi sama da sama kamar yadda aka yi makaba ga ga da rikon mushat din nan ko eh wannan kuma duka da kuka gani wurin kwana alhazai ne me nake nan da kake da ana cewa kwa ayyamul ayyamu tashrik ayyamu mina ayyamu akalin wa shurbin ranar sha ɗaya da sha biyu da sha uku alhazai nan suke bajewa su kwana su ta ibada kafin su koma cikin maka gashi nan zaka ga wuri ne malam iya kakkanin ka kuma kowa a haka zai haƙura ya kwanta a yadda ya sauka komin girman darajar ka da komin matsayin ka zaka ga akwai manyan malamai manyan attajirai shugabannin kasashe masu faɗa aji manyan yan boko komin girman mutum haka zai haƙura da wannan ɗan mayafi ya kwanta a inda ya sauka saboda ya san shi ba kowai bane a gaban Allah yanzu kuma mun shiga wannan nafaka kenan wannan wato har yanzu cikin mina ne nan amma nan nafaka ne hanya ce aka karkashin dutse ne na aka yi fasa aka yi wannan hanya suna ce mishi nafaka wato tunnel da ingilishi kuma da mun fita ma har yanzu duka mina ne nan in mun fita duka mina ne wannan duk cikin wato technology ne don samar da ya ko a dinga bin samar dutse sai aka fafake dutsen aka yi hanya ga ta na lahiya lau da mun fita za ku ga ragowan hemomi nan wanda suke dama ragowan ragowan wato khiyam na mina tantunan mina duk gasu nan aga irin wannan haka aje ka wani waje dole ka zauna a nan wajen saboda da ka fita bata za ka yi yawa layi ne ya kusa guda dubu ga su nan ka kalle su iya ganin to da ka dole ka tsaya inda aka aje ka eh kuga a can saman dutsen nan duka mina ne هنا آخر منا نعم نعم yanzu yawa daga mun wuce wannan nafak din to mun fita daga mina kenan mun fita daga mina sai mu kama hanyar komawa zuwa cikin garin makka yanzu muna fuskantar jabalin nur wato shine hira kenan ko jabal hira inda aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ai mun karanta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Allah ya faru na mashi mafarkai in ya gansu su zama kamar yankan wuka sai kuma ya zama yana janye jikinsa daga cikin maka yana zuwa dutsen hira ya ta hannas yana ambaton Allah a ƙarƙashin ragowar burbushin addinin kakansa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam to a nan ne mala'ika ya fara zuwa ya mushi wahayi in mun karanta mun san labarin da ya ya ce mishi ikra qala ma'ana biqari qala qra qala ma'ana biqari qala qra qala ma'ana biqari sannan ya tadammahu wa dammahu wa dammahu a sannan ya ce mishi ikra ismi rabbikal ladhi khalaq ya bashi ayoyi guda biyar na farkon suratu al-alaq sannan nabi sallallahu alaihi wasallam ya koma gida kun matarsa khadija yana cikin tsoro mas'uran wa huwa yaqulu laha zammiluni zammiluni ta kai shi gun kawunta warqatu ibn nawfal ta bada labarin abin da yace ta ce mishi ga gaya ma kawuna abin da ya faru da kai da ya faɗa masa ya ce musu ai wannan babban sha'ani ne laƙar ja'ahun namusu allazi kana ya'ti Musa ya ce kuma wato mala'ikan nan ne babba da ke zuwa wanda Musa shi ne Ruhul Amin shi ya zo gare shi ya ce kuma da a ce ina nan san da za a kore ka a garin nan da na taimake ka Nabi ya ce awa makhurijiyahum shin za a kore ni ne a waraka ya ce masa ai ba wanda ya kawo irin abin da ka kawo sai an kore shi an cutar da shi shi ne zana annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci sabai suna cewa waraka ya mutu dan wuta annabi ya ce la ta subu waraka fa inni ra'aytu lahu baytan fil janna waraka yana daga cikin farko farkon musulunta Allah ya kara masa yadda a lokacin tsoho ne da tijo mai shekaru da yawa a yanzu muna ittijahi zuwa wajen wannan ainihin wato dutse inda aka fara yawa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayi shi ma wajen hawansa za ka ga mutum zai iya ɗaukan awa ɗaya da rabi bai kai inda yake ba sannan bayan ka hau ɗin kuma inda kogon yake kuma sai ka sauka wajen mita goma sha takwas sannan za ka ba za ka hau ba ba wanda zai hau ba a cikin maka ya buga ya buga moyi wahid ya kuli nawi ya buga ya sa'ad da jabalu hira wa ana kulla la yumkinu haula al-atfal mughamirun ya mughamirun hamas al-shabab ياخذهم نعم سوف نمر muna kan hanya har yanzu zuwa dutsen Hira daga cikin mota din nan za a nuna mana shi kawai kowa ya gani kawai mu wuce babu wani magana tsayawa ba da tsawon ce zai hau hawan in aka ce daga za a hau daga nan kafin kawo ka sauka sai a yi la'asar dan ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jarimi ne ba wai ga magarin mutum ba shi yana hawan wannan dutsen yayi yan kwanaki sai da tana Khadija ta hada mishi dan guzurin sa abinda zai ci dan busasshen nama da gurasa da dan dabinan sa sai ya tafi a layaliya zawatul adad kamar yadda cikin hadisin Bukhari wasu yan dararraki kamar ya kwana uku hudu biyar sannan sai ya dawo ainihin wato a gida kuma daga cikin abin da zai baka sha'awa shi ne tunda aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa'ayi na farko bai ƙara kuma wannan wajen ba saboda ka bai cikin sunna ma zuwa wajen sayyidina Abubakar bai taba zuwa wajen ba bayan nan ya ce bari ya je tana inda Annabi yake zuwa sayyidina Umar Halifa bai je ba sayyidina Usman bai je ba Ali bai je ba a babu wani sahabi da ya ce bari ya je wajen wai zuwa na musamman da sunan ibada da haka babu wata ibada da ake a wajen amma dai zaka ga su mutane suna zuwa mutane kuma saboda a zamanin da muke rayuwa jahilci ya yi wa ilimi galaba zamanin da jahili su suke cewa za ga mutane sun sako ihramin su sun taho suna ta hawa dutsen suna ta addu'o'i da sauransu to Allah ya kyauta mu muna godewa Allah ko da yaushe da Allah ya kuwace mana malamai a kasashen mu waɗanda suka yi mana hakikin abubuwa na ilimi muka gane kansu gwargwadon hali Allah ya saka musu da alkhairi su malam bakar gumi su malam albani su malam jafar da sauransu waɗanda suka rasu da wanda suke raye duka mana musu addu'a Allah ya saka musu da alkhairi am na blubat lam yasla abad al jabal ala tul lam la ma طبعا الذي كان يأتي موسى نعم هم يعرفون كل هذه الأحاديث والآن حينما يشاهدونها سيفهمون الأحاديث أكثر نعم
يتعلق أرواح
كذلك كذلك أريد أن أقول شيئا طبعا كما ذكر الشيخ الدكتور عن قصة جبل النور و